من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kaman kullum muna farawa da mika godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin amincewansa ya muna arzikin ganin wannan lokaci kuma ya ba mu ikon fitowa a cikin wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da gabatar da darussa kamar yadda muka saba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya muna muwafaka wurin karanta daidai fassara daidai na umarni mu aikata Allah ya ba mu ikon aikatawa na mu hannu Allah ya ba mu ikon hannuwa kamar yadda aka sani kuma aka saba a duk ranar juma'a da asabar a tsakanin sallar magariba zuwa isha'i muna tafsirin alkur'ani mai girma wanda ka takaita yau insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna nan a cikin sura ta biyu wato suratul bakara mun tsaya aya ta ɗari da ishirin da hudu haka ne za mu tashi wa aya ta ɗari da ishirin da biyar ta ga wurin bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
بارك الله فيك وجزاك الله بخير جزائه idan mai bin wannan karatu bai manta ba a jiya mun yi bayani dangane da yanda annabi Ibrahim ya taso tun daga kasan Iraki ya raso ta Afirka ya shigo Masar daga nan ya nausa ya yi United Arab Emirates wanda kusan nan ne ya karasa rayuwarsa har ya zuwa ƙarshe. Allahu Akbar. Ga rashin darasin sai Allah maɗaukakin sarki ya ce, wato yana mukabalantar Yahudu. Yahudu sun yi da'awan kowa batacce ne su daidai. Nasara ma sun yi da'awan kowa batacce ne har da Yahudu su daidai. Lokacin da Musulunci ta bayyana, Yahudu da Nasara sai suka haɗe kai, suka ce kowa ma batacce ne in banda ba Yahudu da ba Nasare. Wa qalu lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Amma tun bayan ce wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay'in. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء Allah ma abin ya bashi mamaki ya ce hum yadruna kitab da musulunci ta zo sai suka ga ɗan gaban cikin gidan ya kamata a haɗa shi a tunkari waje to da wanda suka yi cewa abin da suke akai shine daidai duk wani wanda ba su wabata yake da tafiya yi tafiya kuma sai suka dawo suka ci annabi Ibrahim nasu ne Allahu Akbar. Saboda daraja da matsayi da Allah ya wa annabi Ibrahim. Wanda shi ake cewa kai kadai gaya. Eh annabi Ibrahim ba? Shi ne farko wanda aka fara cewa kai kadai gaya. Wannan naku na gari nan naku daga baya ku. annabi ibrahim Allah ya ce inna ibrahim shi ɗaya kana ummatan qanitan lillahi hanifa Allahu akbar Allahu akbar to daga baya sai kowa ya dawo yana son annabi ibrahim da an kishi ana faɗa da shi amma yanzu an dawo kowa na son shi yahudu sun ce annabi ibrahim nasu ne akan akidan su yake nasara suka ce a mu ne mushrikai suka ce a mu ne musulmai suka ce namu ne sai Allah ya raba faɗa yace ma kana ibrahim yahudiyyan ɗaya kenan ko wala nasaraniyan biyu kenan walakin kana hanif ku ji wata hikima ta Allah ya kamata a ce wa ma kana mushrikan sai aka boye mushrikai daga gefe sai aka ce walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushriki ta ji mushrikai kamar suna son su ji kamar za a haɗe da su da masu imani cewa duk na annabi Ibrahim sai Allah ya ture su daga gefe sai tabbatar da shi akan musulunci Allahu akbar to wannan ta'addancin da Yahudu suka yi bai tsaya a nan ba to sai Allah ya musu wani question ya ga ko za su iya bada amsa domin idan ka ce kana da wata kungiya yanzu kuma ka ce kungiyanka a daidai duk wata wadda ba ita bata ce tambayan da za mu yi ma shine kafin a kawo kungiyanka al'ummomi da suka rayu a baya fa meye matsayin ibadan da suka yi da addinin su an gane eh duk wanda yake cewa ko da zai da awanta don da kungiyar su a daidai duk wanda ba so ba ta ture sai mu ji yaushe aka kife kungiyar taka sannan mu ji wanda suka rayu kahin a a halitto kama gaba ɗaya ma su ko ya ibadan da suka yi a matsayin addinin su an gane ku sai a ta kewaye kewaye wani jikan annabi jikan annabi da wanda ya rike jika da wanda ya rike kaka waye rike waye rike babbar gaske ai gara wanda ya rike kaka ko ba haka ba kai jika ka rika mu kakan mu ka rika ba ka taba jin sun ce addinin kaka sai dai addinin jika jika kayan jika ya zai bai cimma baba da kaka bane su din ba addinin suka yi ba to mu kakan mu ka riko gaba daya kuma kowa abin da ya kamata ya rika kenan yana so ya tabbata akan daidai to sai Allah ya musu tambaya Allah ya ce am kuntum shuhada ku yahudu da ke cewa ku a daidai shin koko kuna halarce ne idh hadara yaqub al maut lokacin da mutuwa ta halarta wa annabi yaqub alaihi salam Allahu akbar id qala li banihi tuna lokacin da yake cewa yayansa gashi nan ya kwanta jinyan da yake ganin ba zai tashi ba to bari ya fuka ya ga akan me ko ya wuce zai bar yayan nasa ga sunan ya tara su sun zagaye shi mata abuduna min ba'di me za ku bauta bayana Falu suka ce baba ka kwantar da hankalinka akida kan ka ba mu kuma mun karba mun sha mun koshi ne ba kurba muka yi ba na abu da ilaha ka abin bauta nan naka ɗaya tak Allah shi za mu ci gaba da bautawa kana da rai ko baka da rai idan baka gane wa muke nufi ba wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa kuma ko na amsa sun suka sake kuma ilahan wahidan din tauhid abin bautan nan guda ɗaya tak wanda annabi ibrahim shi ya bautawa annabi Ismail ma haka, annabi Ishaq haka, baba ilahan wahidan abin bautan nan guda wanda shine Allah. Kuma wani hannu mu lahu musulmi, lahu muslimun ko masu mika wuya muke zuwa gare shi. Mun yi imani da shi, shi yayi sama, shi yayi kasa, shi yayi halitta, shi ke kashewa, shi ke rayawa, shi ke azartawa, shi ke talautawa, shi ke kashewa, shi ke rayawa, shi ke saukar da ruwan sama shi ke fidda tsiro shi ya yi sammai shi ya yi kansai shi ya abin da ke tsakaninsu da cikinsu da ruwa da tudu da komai mallakansa ne halittunsa ne bayansa ne wannan allah kaɗai muke yawa bauta ba mu haɗa shi da kowa bai da abokin tarayya annabi yakubu ya ji daɗin wannan bayani da ɗiyansa suka yi ya ce gaskiya ne daga nan sai fara kore albarka masu albarka ya ce tilka ummatun karkalar annabi Ibrahim, annabi Ismail, annabi Ishaq, al'ummomi ne da suka rayuwarsu suka gama suka bauta wa Allah suka yi tafiyarsu yanzu sun koma a Allah, hannun Allah. To tilka ummatun fasfalat, al'umma ce da ta riga ta shuɗe. Laha ma kasabat, abin da ta aikata a lokacin rayuwarta nata ne, ba za a ɗiba ba a ba ku. An gane? Laha ma kasabat, abin da ta aikata a lokacin rayuwarta nata ne. kuma wa alaiha maktasabat akanta ne nam wa lakum ma kasabtum kuma kuna da abin da kuka aikata abin da kuka aikata naku ne ba za a doki naku a ba su ba ba za a diba nasu ba a ba kowa abin da ya aikata shi ake wa hisabi sawawan alkhairi ko sharri kuma wala tusaluna amma kanu ya malun wala tus'aluna ba za a tambaye ku ba ku da ake magana da ku yanzu amma kanu ya malun akan abin da iyayenku da kakannin suka aikata a ce me yasa babanka ya aikata abu kaza sai ka faɗa mana dalili Allah ba zai yi haka ba baban da ya aikata shi za a tambaya kai ma da ka aikata kai za a tambaya an gane akwai wani shari'a da aka yi nan wara ya ban shawa kwarai da gaske wani ne ya yi laifi ko da aka je a samu shi ba gan shi ba sai a samu baban shi aka zo da shi ko da aka zo da baban wato ba sai an gadan ya taho ba kenan sai wani lauya ya taho sai yake so ya kare baban ya ce ya za ku kama baba bayan ba shi ne ya aikata aiki ba Qur'ani ya ce wala taziru wa ziratu wizra ukra yace gaskiya ne abin da ka faɗa daidai ne kana da hujjan dama ka ce ma mu saki baban tunda ba shi ya aikata laifi ba yace amma kuma mu ma Qur'anin ne ya sake ce mana ya lazina amanu in ja'akum fasiqun bi nabayin fatabayyin wasu duka da Qur'ani wannan lauya Qur'ani wannan lauya Qur'ani kuma kowa abin da ya faɗa daidai ne ko ba haka ba tabbas wala taziru wa ziratu wizra ukra wata rai ba ta ɗaukar na wannan laifin wata rai sai da wata ɗauka ta za a bincika eh to yanzu ba bincike ne aka zo ba in aka gama binciken biyu da hannu ai za a sake shi kuma bincike wane ne sai ai ya allazina amanu in ja'akum fasiqun bi nabayin fatabayyanu haka ce dan lauyoyi ne kowa ya kawo aya kaga inda kotu mu za su zama haka gaba ki dai al'amarin zai yi kyau amma aka zo shari'a sai a murde a murde in ka kawo kuɗi kai da ke da gaskiya Allah ka tsare mu da imanin Allahu akbar to yanzu akan yahudun sai Allah madaukakin sarki ya ce wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu yanzu dai yahudu da nasara kai na nan haɗe yahudu da nasara suka ce wa junansu kunu hudan aw nasara duk wanda ba su ba ya zabi ɗayan biyu ko dai ya zama ba yahude ko ya zama ba nasare idan ka zama ba yahude to kana akan shari'a idan ka zama ba nasare kana akan shari'a idan ko kai musulmi ne kana akan bata idan ma kai mushriki ne kana akan bata me zai sa ka tabbata akan daidai shine ko dai ka zama ba yahude ko ka zama ba nasari bayan ba ku manta ba baya Allah ce mu ne walan tarba ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum yanzu ga ya fito hili in a can zato aka yi musu to yanzu ya fito fili da kan suka faɗa Allah ya ce wa qalu suka ce suwa yahudawa da nasara suna kiran duk wani wanda ba ba Yahude ba ko ba Nasare suna ce da su kunu hudan aw nasara ku zamo Yahudawa ko ku zamo Nasara idan kuka zamo haka to ta hasadu za ku tabbata akan shari'a kenan idan ba ba Yahude mutum yake ko ba Nasare a fahimtar su yana akan me yana akan bata to yanzu da magana suka yi na ra'ayi na ganin dama to shi ko Allah sai amfani da nassi sai ya wanke wannan mas'ala din Allah sai ce kul ce da su ba haka bane abin da suka faɗa millata Ibrahim hanifan tafarkin annabi Ibrahim likakkiyar hanyar nan wadda as straight babu kwana ita as tafarkin daidai wanda ke akan ta shike akan shari'a duk wanda baya akan ta ko akan bata yi magana ya gare ku kuma wa ma kana min al mushrikin annabi Ibrahim ba mushriki bane shirka bata dace da shi ba bai da alaka da shirka ta kusa ko ta nisa asali ma annabi ibrahim hada yake da shirka balle har wasu mushrikai su dawo su ce wai annabi ibrahim nasu ba jiya mun yi karatu ba ya samu masu bautan tauraro ya shigo cikin su menene suke yi bauta suke yi wanga shine allah yace shine a suka ce shine bayan wani lokaci ta ina yake aka ce bayanan yace ban san allah da yana da wani lokaci wani lokaci baya nan haka yace wa masu bautan wata haka yace wa masu bautan rana duk abin da suka yi sunanta mai shirka shi ko abin da yake akai sunansa mai tauhidi shi yasa ba su zauna tare ba yayi musu nasiha yayi musu wa'azi wato lokacin da mahaifin annabi Ibrahim ya kore shi daga gida akwai wasu abubuwa biyu da suka faru bayan tafiya mai tsawo ya sake dawowa gidan kuma bayan dawowa gidan kuma ya bar gidan da karshe kuma ya dawo akan abin da ke tsakanin ɗa da mahaifinsa ya ci gaba da roƙon Allah dai ko Allah maɗaukakin sarki ya shiri baban kafin ya mutu ya yi ɗaukalin zai ci gaba da roƙon masa Allah gafara a kan abin da ya aikata bai daina ba yana ci gaba da yi sai lokacin da aka yi Allah ya dakatar da shi ya hana masa wanda haka ya faru ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Abu Talib ya rasu banza Allah ya yi kuka Allahu akbar wanda ke baka kariya yana taimaka maka ran da aka ce babu shi zaka samu damuwa manzo Allah ya yi kuka kwarai da gaske na rashin sa har ya kai manzo Allah yana neman masa gafara Allah ya masa gafara sai Allah ya saukar da aya a cikin suratul tauba ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba daga yaushe min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim to anan sai aka ingiza na annabi ibrahim wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatan wa'adaha iyaha amma falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi bai faru tabarra'a min inna ibrahim al-awwahun halim yayi ta addu'a allahumma ghfir li abi inda kita wa ghfir li abi innahu kana min ad-dhalin Allah kai gafara ga mahaifina domin ya kasance cikin batattu ka ta ka zaina ci gaba da masa addu'a da karshe sai Allah ya gwada masa akan abin da ya mutu akai akan bata to kuma ya ci gaba da kwana istighfari da yini istighfari da neman masa gafara Allah ba zai gafarta masa ba maganar neman masa gafara Allah ya hana ya ja layi bai dace ba ga wani ba annabi ko wanda ya imani da Allah ya dawo yana neman gafara ga wanda ya mutu akan shirka bai dace ba Allah ya hana sai ce walau kanu uli kurba ko da ko waɗanda suka rasu akan shirkan makusantan kusanta ne kamar uba ko ɗa ko wa ko kani ko miji ko mata ba su kusanta ba to ko da su ne ba za a nemi musu gafara ba min ba ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahil bayan ya riga ya bayyana cewa yan wuta ne to ko duk istighfar da zaka yi ba za a fitar da su daga wuta ba sai sun shiga wuta ne a wata ayan ma har yanzu a tauba Allah ya ce in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum inda zaka ci gaba da musu istighfari kai tayi kai tayi har so 70 har abada Allah ba zai gafarta musu ba wane kenan wanda ya mutu akan shirka amma duk abin da mutum ya mutu akai ba shirka ba yana cikin mashiyar Allah in Allah ya ga dama ya masa gafara ya sa shi aljanna in Allah ya ga dama kuma ya masa azaba daga baya kuma fitar da shi ya shigar da shi aljanna sai sa Allah ya kira masu imani gaba daya yace kul ya ayyuhal ladina abun menene allazina asrafu ala anfusihim ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah kun gani ashe duk wani laifi da mutum ya yi in ba shirka ba yana karkashin mashiyar Allah yana karkashin mashiyar Allah Allah yake gani yadda ga dama yi da shi in ya ga dama ya gafarta masa shi yasa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani na daga murya yana cewa Allah bai gafarta ma wani Allah ba zai jin kan wani ba Allah ba zai manzo Allah ya ce kai waye kai da take faɗin waɗannan lafuzza wa kake ga Allah me ya matsayinka a wurin Allah wa ya isa ya shiga tsakanin Allah da bawa ya ce Allah ba zai mai gafara ba wane ne ya ce to yanzu ga sako daga Allah Allah ya ce a faɗa masa ya gafarta ma wancan kai kuma ya ɓata aikinka mashiyar Allah wasa ne kun gani ku shi yasa idan muna son zaman lafiya mu ga musuluncin zai karantarwa Qur'ani da sunna shikenan mun huta shikenan mun huta yanzu akwai wanda rashin aiki zai same shi sai ya kama bibitan wani dan uwansa wai ya ga me yake ya ga ina kuskuren sa din ya zo ya yada za ka samu akwai mutumin da haka sai sai mu samu ma hadisi manzon Allah ya ce man tataba aurata akhihi tataba Allahu auratahu magana bai kare ba ba dai aikin kenan ba kai ta bin diddigi mai wani ke aikatawa sirrin sai kaga me yake yi don ka yaɗa shi ka bata to kai ma an faɗa ma Allah nan na bin ka baya duk inda kake zuwa yana gani kuma duk wanda Allah ya bi shi baya sai ya kama shi kuma sai ya kunyata shi ko a tsakiyar gidansa haka hadisi ya ce Qur'ani bai ce wala ta jasa ba wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fatarantumuhu wattaqullah Allahu akbar Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana saboda haka wannan magana da Allah madaukin sarki yake faɗa ta rusa duk wata kungiya mai da'awar cewa ita ke akan daidai banda addinin musulunci an gane kul ce da su bal millata ibrahim hanifan tafarkin annabi ibrahim hanyar nan mai kakke wanda babu kwana wannan tafarkin wanda ke akan ta shine ke akan daidai domin wa ma kana min al mushrikin annabi ibrahim bai cikin mushriki ba mushriki bane musulmi ne mumini ne a Qur'ani Allah ya ce in qala lahu rabbuhu aslim lokacin da ubangijin sai ya ce masa musulunta qala nan take ce aslamtu lillahi rabbil alamin na musulunta ga Allah ubangijin talikai kai duk annabawa gaba ɗaya musulmai ne babu lokaci da Allah ya dan yi aiki yanzu ya tajido muna kowane annabi sai ka cimma musulmi ne annabi Suleiman ma musulmi ne ko ba haka bane kana kawo mana aya ba ka yi asu annabi Musa ma musulmi ne annabi Muhammad ma shi ma kansa musulmi ne kawo wannan koda shi dai kul inna salati wannan suke wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin ko la sharika la wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin lokacin da Bilkis ko kuma matar da ta yi zamani guda da Annabi Suleiman alaihi salam wasu sun ce Bilkis wasu suka ce a'a ba mu sunanta ba karara an gane ita ma lokacin da matsi ya kai matsi ta gano gaskiya ita ma ta musulunta ai ko qalat rabbi inni zalamtu nafsi da kai ce ta ce me wa aslamtu ma Sulaimana lillahi rabbil alamin saboda haka annabawa gaba ɗayan su akan musulunci suke kuma akan sa suka rayu akan sa suka mutu kuma duk annabawa gaba daya kan akida guda suke akan tauhidi suke akan ita Allah da mutum eh zaka ji duk abin da annabawan suke fara ke an gane ko sai Allah ya ce qulu ku dai ku ce ku yi tabbatun maganganun yahudu da nasara ku ce mu dai amanna billahi mun yi imani da Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya shi ya mallaki komai da kowa mulkinsa ne halittunsa ne bayansa ne wa ma unzila ilaina mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare mu na attaura injila zabura alqur'ani da sauran littafai wa ma unzila ila ibrahim mun yi imani da abin nan da aka saukar annabi ibrahim inna hadha la fi suhufil ula suhufi ibrahim wa musa wa isma'il da abin da aka saukar annabi isma'il wa ishaq da abin da aka saukar annabi ishaq wa yaqub da abin da aka saukar annabi yaqub wal asbab da sauran jikoki da suka biyo karkashin zuriya annabi yaqub na daga abin da muka sauka musu na littattafai wasu takaddu wasu muzakkirat wato qur'ani sai ambata muna maye-maye littattafai guda hudu tak at-taura injila zabura da alquran an gane ku amma ba iya littattafan da Allah ya saukar ba kenan Allah ya saukar da littattafai da dai har guda 114 warin yawan surorin alqur'ani littafi 114 kamar yadda littattafan suke wani littafin akan saukar da shi ne jumlatan wahida idan matsala ta taso sai a dubi meye matsalar sai a ji a bida kuma a warware amma qur'ani ko ya rika sauka ne a hankali a hankali in bukata ta zo sai a kawo haka so ka ta kare sauran littafai ko an saukar da su ne jumlatan wahida yayin da wasu littafan kuma ba littafai bane wasu yan muzakkirat ne dauke da wasu hukunce hukunce kadai misali wani annabi yakan halifanci wani littafin wani annabi da ya wuce ya ci gaba da aiki da shi to idan Allah yana so ya kawo sabon hukunce-hukunce sai ya aiko wasu hukunce-hukuncen da ba sa cikin wannan littafin da suke aiki da shi sai a aiko masa wata 'yan muzakira kamar hand out wanda ba za su wuce wasu 'yan shahuka ba wanda ba su kai littafi ba sai a samu akwai wasu hukunce-hukunce a ciki wanda babu so a wancan sai a haɗa da wannan da wancan sai a ci gaba da rayuwa wani annabin gaba ɗaya ma ba a kan littafin zai aiki ba wasu takardu za a aiko masa wanda ke dauke da wasu hukunce-hukunce da tsare-tsaren da Allah ke so a zartar a doron kasa sai ya ci gaba da karanta da al'ummansa a irin wannan lokaci. A takaice dai littafai wurin ɗari ne da goma sha hudu, amma dai hudun su suka fi shahara kuma suka bayyana. An gane ku? Na'am. Sai sa Qur'ani ya ce anan wal asbab da jikoki maimakon a ce wa Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaq wa Yaqub wa Yusuf wa Shisu wa Sha'aya wa Armiya wa wa wa sai aka bar su gaba ɗaya kare Qur'ani ya cika. sai aka tsaya a nan amma duk wanda da na kira annabawa ne kuma ta karkata a karkashin wannan asbat din sai aka tsaya a kawai asbat jikoki suna da yawa kenan dama adadin annabawa kamar da malam ibn al-qayyim al-jawzi ya kawo a cikin zadul ma'arif ya rika lil ibad a mujalladin sa na farko yake cewa annabawa da Allah madaukin sarki aiko annabawa dubu ɗari ne da ishirin da hudu annabi dubu ɗari da ishirin da hudu a cikinsu sai zaɓi ɗari uku da sha uku a matsayin manzanni ya aiko su a matsayin manzanni kun ga ɗari uku da sha uku Qur'ani sai ban ɗaya mata mana ishirin da biyar kawai a cikin Alƙur'ani ishirin da biyar kawai aka ambata mana shi yasa da Allah ya zo kyau annabi sallallahu alaihi wasallam bayani sai ce minhum man qasasnahum alaik wa minhum man lam naqsusum alaik akwai daga annabawan da mun karanta ma kissan su da lokacin da suka rayu da al'umman da muka tura su akai akwai wanda mun shiru a kansu ba mu ce ma komai ba a kai amma ran da manzo Allah ya Isra'i daga Makka zuwa Baitul Maqdis bayan ya shiga Baitul Maqdis ya tafi sama sai da Allah ya hada shi da dukkan annabawa da aka taba yi tun daga annabi Adam hashi ya shiga gaba ya ba su sallah suna bin gaba ɗaya sai da manzo Allah sallama yayi wannan annabawa gaba ki ɗaya sai da Allah ya gwada masa kuma ya kaza sallama nam wasu na da shakku ya cewa ai fil manam ne aka yi masa a cikin bacci ne a ya kaza sallama nam a farke ne ba a bacci ba a farke ne da kansa ya faɗa ya ce usitu bil buraka an zo mani da wata dabba da ake cewa buraka wa hiya fawqa al himar wa duna al bagai ta dan fi jaki girma amma bata kai alfadari ba farakibtu daba sai na hau wannan dabbar wa hiya tadau tarfaha inda akhir muntaha ita dabbar inda idon ta ya kalla ta daga kafa can take azawa hatta jitu baitul maqdis har na zo da ita a wannan baitul maqdis farabaktu daba sai na daure wannan dabba din alal halqatil lati taruda al anbiya akan wani turke da annabawa suke daurewa wannan ya gwada ashe ba shi ya hauta ba annabawa da yawa sun hauta wa dakaltul masjida sai na shiga masallaci na baitul maqdis sallaitu fihi rak'atayn nayi sallan nafila raka'a biyu fa jaa jibril bi kadahayn sai ga malaika jibril ya zo mini da wasu kofuna guda biyu kadahun min labanin wa kadahun min khamr kofi guda na dauke da giya kofi guda na dauke da madara fasartu laban sai na zaɓi wanda ke dauke da madara fasala asabtul fitra sai yace kai zaɓe mai kyau inda ka dauki giya al'umman ka da sun halaka sun lalace gara da ka zaɓi madara daga nan ya ce sun ma'uri jabi daga nan sai aka tashi da ni ila sama'i duniya zuwa ga samar duniya istafta a jibril mala'ika jibril ya nemi da abuda fila mala'ikun da a can ciki suka ce man anta waye kai bala sai ya ce ana jibril ni ne mala'ika jibril fila wa man ma tare da wa kake bala wa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ina tare da muhammad sallallahu alaihi wa sallam fila kan ursila ilai an aiko shi annabin karshen yace kan ita ilai an aiko shi tare muke ma yanzu dan take sama ta bude kawai manzo Allah da malaika Jibril sai ga su a cikin sama ta farko an wuce ta dai kenan yanzu ana cikin tazaran daga ta ɗaya ne zuwa ta biyu kuma manzo Allah ya ce fa iza adamu alaihi salam nan take sai ga annabi adamu nan gefe guda zaune a sama ta farko farahaba bi yamin lale marhaban wa da'a bi yamin addu'o'i na alkhairi mun sha karanta wannan kisa daga nan aka tashi zuwa sama ta biyu a sama ta biyun sai ga ya cimma ɗayan gwagwanni guda biyu annabi ya haya da annabi isa su ne a wurin suka yi mai addu'a suka yi mai lale marhaban ya tafi sama ta uku sai ga annabi yusuf nan ya cimma a nan ya tafi sai sama ta ta hudu sai ga annabi harun ya tafi sama sai sama ta biyar sai ga annabi idris ya tafi sama ta shida sai ga annabi abun nan musa ya tafi sama ta bakwai sai ga annabi ibrahim jingine ga baitul ma'mur a can sama ta bakwai yace sai na ga ɗayan musulmai wanda suka mutu suna yan kanana ga sunan makarantansa yana ba su karatu wanda yake tabbatar da hatta littafin fiqh in kana karantawa addu'an sallan gawa zaka dan cewa alhiku abin nan fi kafalatul ibrahim ko ka riskar da shi zuwa ga renon annabi ibrahim duk wani dan jariri da ya mutu bai balaga ba da an sa shi kabari ta ce yake ta zarce sai ta wurin annabi ibrahim saka yara kanana ba su da wata matsala wani maganan za a zo da su lahira a ce ga wata can ku je ku shiga sai su ruga su shiga wasu ki zuwa wanda suka ki zuwa nan ko sun girma za su yi taurin kai sai a kai su wuta haka su ko wancan ko sun shiga ba za su kone ba wannan magana hadisi ne da yake bai inganta ba eh hadisi ne da yake ko arne ya haifi yaro bai mutu ba aljanna zai shiga in dai bai balaga ba kuwa aljanna zai shiga domin manzo Allah ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra duk abin haihuwa akan fitra ta musulunci ake fansa ko fir'auna in ya haifi yaro akan fitrar musulunci ya haife shi sai manzo Allah ya ce illa an yakuna abawaihi yahudiyan fa yuwahidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani idan iyayensa yahudawa ne idan ya girma ya bisu to ya zama yahudi in nasara ne ya girma ya bisu ya zama nasare in mushrikai ne ya girma ya bisu ya zama mushriki shikenan amma kafin ya balaga ya shiga cikin su musulmi ne an gane ku na'am cikin annabawa 25 da Qur'ani ya kawo sai Allah ya zaɓi guda biyar kuma yace sune ulul azam shara lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka mai gida kenan wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi kabura 'ala al-mushrikeena ma tad'uhum ilay Allah yahtabi man yasha'u wa yahdi ilay man yunib ulul azam kenan guda biyar daga cikin ulul azam din gaba ɗaya guda biyar sai Allah ya zaɓi guda wanda shine shugaban su wane ne shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam سيد الأولين والآخرين Allahu akbar wannan tafarkin su ne a suke a kai kuma tafarkin daidai wato tafarkin da annabi ibrahim yake a kai shine wal asbabi wa ma utiya musa da abin nan da muka baiwa annabi musa wanda shine at-taura wa isa da abin da muka baiwa annabi isa wanda shine injila wa ma utiya nabiyun da abin da aka baiwa sauran annabawa lafazin annabiyun kun ga yazo da wawul jama'a anan ya nuna kina ashe tunda har wayan ga littafan da muka sani guda hudu ga sa'an mutai su karara sai aka ce da wasu littafan da aka baiwa annabawa ko anan ya isa ka gane littafan ba ba iya hudu bane kawai an gane don hudun ga su an riga an lissafa mana daga nan sai aka ce da sauran littafan da aka baiwa sauran annabawa ashe akwai littafan ke ina sauraron shakka bakar mahmud gumi yana tafsiri da ya zo irin wannan aya sai ce littafan da Allah madaukin sarki ya saukar ba guda hudu bane kawai littafi ɗari ne da goma sha hudu Allah ya nan take wani ce kam ba haka bane littafai hudu ne surorin Qur'ani ne ake nufi ɗari da goma sha hudu malai ce to shikenan ai ta karatu da ce Allahu akbar eh maza kenan Allah ya ji kansa da gafara to me na ja ciki ai ta karatu ai magana da ya faɗa gaskiya ne ko ba haka ba eh ai ta karatu inda ana karatu wanda ya ce makariya da wata zai gani ya gano gaskiya ne ba haka aka yi ba mala abbas bai ga akwai wani malami na nan ɗarika ne dan kamba ne yana tafsiri bin nikebi ina halartar wuraren tafsirin a lokacin 2000 2001 2003 duk ina zuwa duk wa'azin su sai ya tafi abbas bai ga ko mai malami musu ban sani ba da karshe da karshe sai gashi ya dawo ya rubuta wasiƙa yana cewa malam a da a baya bai fahimci malam ba yana sukansa yana zagin sa yanzu ya fahimci malam don Allah yana roƙon malam duk abin da ya masa a baya malam ya fi masa malam ya ce a da mani ban ja ma Allah ya sa ba eh biki ba ma kai ba akwai wanda zagi na ko yanzu ya ci gaba ma na yahe mai eh haka kawai malam ya faɗa musu Allahu akbar eh ma wani ka zage shi yanzu akwai matsala fa za ku yi dambe ne ko ba haka ba yawa wa ma utiyan nabiyun da abinda aka baiwa sauran annabawa min rabbihim daga ubangijin mun kan la nufarriqu baina ahadin minhum kun ga minhum ba mu raba tsakanin daya daga cikin annabawan gaba ɗayan su mun yi imani da su mun yadda da annabi Musan da Yahudawa suke ce nasu ne mun yadda da annabi Isa da Nasara suka ce nasu ne mun yadda da annabi Muhammadun da Allah ya aiko wa duniya gaba ɗaya. To ba Yahude lokacin da annabi Isa ya zo sai suke ganin za a rusa abin da annabin sai zo da shi sa suka fara faɗa. Nasara lokacin da aka aiko Qur'ani sai za a yi faɗa da abin da su suke akai kuma suka kama faɗa. Manzo Allah da kansa cewa inda annabi Isa zai dawo raye yanzu ya ce ba abin da zai sai dai bi bayana. Mun ya gaske kenan. Allahu akbar. la nufarriku ba mu raba baina ahadin minhum tsakanin daya daga cikin annabawan gaba daya don mun imani da shine fadar amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ana ya shiga wa nahnu lahu muslimun mu gabaki daya masu mika waya ne ga Allah total submission eh ba mu da ta cewa sai abinda Allah madaukin sarki ya aikata a kanmu me Allah ya ce
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون بارك الله فيك Allah madaukakin sarki ya ce, Fa in amanu idan su Yahudun da Nasara da suke ganin suke akan daidai kowa batacce ne, tunda an faɗa musu tafarkin daidai yanzu sun ji fa in amanu idan suka dawo suka yi imani bi misli ma amantum bihi ayyuhal muslimun da irin abin da kuka yi imani da shi ya ku musulmai in suka dawo kan fakadihi ta dawo hakika sun shirya amma wa in tawallau idan bayan sun ji gaskiya ya bayyana karala kuma suka juya baya to fa inna ma hum fi shiqaq abinda suke akai cikin sabani ne da rudu kawai kayi hakuri ko da baku da yawa fa sai ya kafi ka humullah ta sannu Allah zai isan maka wa huwa samiul alim Allah mai ji ne kuma masani ne shine as-sami kuma al-alim as-sami'un bi sam'in ko al-alimun bi ilmin ba wancan akidan sami'un bila sam'in alimun bila ilmin ba ban san wani irin tafiji ne wannan eh wayan ce alimun kuma bila ilmin sami'un kuma bila sam'i wai dai ka kusanta Allah da mutum dan Allah ya riga ya ce min laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir to yaya da Allah yake samiul basir dan adam ma ba samiul basir bane ba haka bane dan adam ma samiul basir ne to samu din dan adam ɗaya ne da na Allah basarin dan adam ɗaya ne da na Allah ai ba ɗaya bane Allah ne yake kuma haka za a kyale ba wani kwana kwana da zai hal atara al-insan ilun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu me sami'an basira wannan dan adam ne sami'an basira an gane ku nan sami'an basira dan adam ne dan cin faja'alnahu sai muka sanya shi dan adam ya zamo sami'an mai ji basiran kuma mai gani a nan malumma suka ce ko ta hikima rubi qur'ani duk inda Allah ya ce sami'an basira ba ka taba ji an ce basiran sami'a babu shi a qur'ani gaba daya sai dai sami'an basira menene hikiman da ke cikin haka shine dan adam ran da duk zai fara fadowa duniya abinda zai fara aiki a cikin sa shine ji ji ne kawai ke fara sannan komai ya biyo daga baya abu na farko da dan adam ke fara ji kenan a duniya kuma ya tashi komawa abu na farko da zai fara rasawa kenan shi yasa idan mutum ya je a gaban Allah tambayoyi da za a yi masa ma inda za a tambaye sunansa bai ya tuna e duk wanda ya mutu ba zai ya faɗi sunansa ba a lokacin za mai tambaya me ya sunanka bai sani ba bai ma san me ake cewa suna ba iyaka abin da Allah ya tsara ya bashi iko shi ne zai faɗa man rabbuka wannan tana nan zai iya faɗin rabbi Allah ma dinuka zai iya faɗin diniyar islam man nabiyuka zai iya faɗin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam idan fa mai imani ne idan mara imani ne man rabbuka sai ka ji ha ha la adri wa ma dinuka ha ha la adri wala tadri wala daraita baka sani ba kuma baka san baka sani ba ka samu matsala haka wani ka tafi nan sai a fara kawo mala'iku su furta masa duka a nan kasa akwai azaban kabari tabbas amma wannan ga tintirin Abdul Jabbar ya karya ta yace babu azaban kabari yace karya ne babu azaban kabari ayoyi ko da yawa da ke gwada azaban kabari gashi na ya fi mu dauki gola daya Allah ya ce wala nuzitannahum min al'azab al'adna dun al'azab al'akbari la'allahum yarji'un magana gashi fili wanda ko tawili ba ta bukata Allah ya ce bayi idan sun mutu wanda suka mutu akan shirka wala nuzikannahum da sannu za mu dandana musu azabal adna azabar kusa tukunna dun al'azab al'akbar kafin babban azaban can da za a ji har ita wace ta kusa kenan a kabari eh kun gani ku ga nasi nan karra ko tafsiri ka je ka duba abin da za a faɗa mai azabal abin na aji na kabari kenan su haɗu da bala'i a nan gidan duniya kuma suna mutuwa cikin mata sannan aka je lahira kuma a shiga babba akwai kafiran da azaban da za a yi musu a kafar duk da bala'i ne sun gummace da ce shi za a ci gaba da yi ma da ce a je lahira a shiga wancan don babban kenan fa in amanu idan sun yi imani bi misli ma amantum da misalin abin da kuka yi na imani bihi da shi fa kadin ta dau hakika sun shiryu amma wa in tawallau idan suka juya baya fa inna ma hum fi shiqaq abin sani dai suna a cikin sabani fa sayakatikahumullah da sannu Allah madaukin sarki zai isan maka zai zama maishi gare ka eh duk wanda Allah ya san masa ai shikenan magana ya kare ko wa huwa samiul alim eh Allah shine as-sami kuma shine al-alim sai Allah ya ce sibghatallah wannan yana da alaka da ayan da muka karanta yanzu fa sai ka fika hum Allah sai ce huwa samiul alim sibghatallah rinin Allah asibgu shine rini an gane menene rini anan shine musulunci duk ka kwatanta duk wata addini da aka yi ba musulunci ba ka kalli rayuwar da aka yi a cikin ta sanar ka kalli rayuwa a cikin musulunci ba ɗaya bane ɗaya ne ba ɗaya ba ne kaga an yi wani zama wani wargajajjen zama da ɗa da uba a sha giya a yi fitsari nan a yi tashi a yi tsiya a yi zinace-zinace a yi tsiya a yi fasadi ka shuri mutum wani ya je ya buge ma ɗan uwa wanda ya fi karfi ya kwace dukiyan wanda bai da karfi mai karfi ya taushe mai rauni mai iko ya kalle mara iko ba rayuwar da aka yi a jahilci ba kenan maimakon abautawa Allah sai abautawa duci ko abautawa ice ko ko ko ko ba ya san abin da aka yi ba kenan to wayanda suka yi wannan rayuwar bayan sun dawo musulunci ka kalli rayuwar musulunci shine rini wato idan musulunci ya rina ka al'adun jahiliya ma sai kai ta kyamun su ma kana kyamun su baka san Allah ya kare mai da kai cikin su kai wanka ka fita cikin datti eh shi yasa Allah ya jawo sahabban annabi tun farkon farkon al'amari ya ja musu layi yace wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw kutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a Allah ya tsamar da ku daga tabo zuwa haske in manzon Allah ya mutu kuce za ku sake koma tabo to wanda ya koma ya koma wa kansa bala'i ya jawo ma kansa bala'i manzon Allah ba Allah bane bawan Allah ne eh shi yasa sayyidina Abubakar hudban da yawa mutane kenan bayan rasuwa annabi hudban farko yace ayyuhan nas man kana ya'budu Allah ay man kana ya'budu Muhammadan فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت duk wanda ke bautan Muhammad to yau kan Muhammad ya mutu amma wanda ke bautan Allah ya sani Allah raye ne wanda baya mutuwa sayyidina Umar bai yadda manzon Allah ya mutu ba bai yadda ba bai yadda ba sai da sayyidina Abubakar ya zo ya ja wannan aya yace ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum da sauran ayoyi da ke magana akan haka innaka mayyitun wa innahum mayyitun sayyidina umar yake cewa ayan ban ji kamar ranar ta soka sai na ji kamar ranar ta soka ban san na manta da ita saboda hankalinsa ya tashi ya firgita a ce manzo Allah ya mutu yace duk wanda ya ce manzo Allah ya mutu sai na kare kansa gashi ko da addan kai saka waje ba ka waje sayyidina abakar ne zai fare manzo Allah ya gaishe ce Allahu akbar ya tumbanci manzo Allah ya ce innaka mai innaka hayyun wa mayyit da mutuwanka da rayuwa duk guda ne. Kun ga wannan wata sunna ce wadda ba mu santa ba ko mun manta da ita. Idan muharramin ka ya mutu ana so ka sumbace shi. Sunna ce. Sahabbai da yawa haka suke. Eh, misali matarka in ta mutu, kaunan da kake mata kuna kwana gado guda, ka dan kware ko goshinta ko kuma ka dan sumbanta ka nuna mata kauna. sumbanta nan da kai mata ya isa Allah ya mata gafara don hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza mata mar'at idan mace ta mutu wa zawjaha an haradin mijinta na mai yarda da ita dakhalat jannat rabbaha ta shiga ma aljanna magana ya kare gashe ko in babu so babu kauna babu sumbanta da wai da ka sumbanta kana gwada masa love da so da kauna ba shi bane sai ga mutum ya ja sumbanci kuma tu ko goshi ko leko ko ne abu to matarka in ta mutu kai mata sumbanta ɗanka ma in yi mutu kaunan da ke kai mai sumbanta an gane duk dai wanda an muharramin ka ya halatta ka sumbance shi a lokacin da ya mutu sunna ce haka ne ina sauraron dr ali fantami bai wuce sati ɗaya ma yana karatu na shama'il muhammadiyya ya ce lokacin da babansa ya rasu yana can jamani ne na jin ko ina yake na manta ya ce bai samu sumbantansa ba ya ce amma da mahaifinsa rasu yana gida sai da ya sumbance ta yace diyar ka tashi mura ta rasu wannan da aka yi baya ba da daɗi ba yana jin sosai yace shi ma ya sumbance ta yana faɗi ma yana kuka a lokacin da yake faɗa saboda haka wannan sumbanta sunna ne gwada kauna ne hakan ma sai tsara jawo kauna ka sa ta ka rika tunawa da ita ko yaushe ka rike mata addu'a ko ka rika tuna shi ko yaushe ka rike masa addu'a shi yasa sayyidina Abubakar ya fara din ya sunnanta wa saura kenan eh wa alaikum bi sunnati sai ce min wa sunnatul khulafa'ir rashidin ashe da abin da sai na bakar suke da sumar da sauransu sunna ne sibghatullah rinin Allah idan Allah ya maka rini to babu rinin da ya kai shi kuma shi yasa nake ganin wasu yan bilicin duk ɗan bilicin wawa ne duk wanda kaga yana bilicin wallahi wawa ne bai da hankali bai da hankali tsakani da Allah cuta yake sa kansa da kansa cuta da kansa wasu na fasara cuta ma a matsayin kisan kai cuta ba a matsayin kisan kai in aka yi ta'awili cuta ma zai zama kisan kai ba kun ji mala abbas da ga yace dan me dan taba me me suna abin da shake shake yace dan giya ne kuma aka yi tawili haka abin zai fito amma in ba a yi tawili ba ba za ka gane cewa dan giya ba eh sai da tawili an gane ku eh yanzu wanda ya zama zai gani sai ya shaka shake bai zama matsala ba wannan ya zama ya zama giya akwai wanda wallahi in bai shaka shake bai ganin wuri ko ta cutar da kai ta cutar da zuciyarka da huhu da me da kanka da kanka na sa cuta da kanka sai buga sallah a rinin Allah wa man ahsana min Allah sai buga kai waye kai Allah ya rini akwai wallahi babu Allahu akbar sayyidina Ali a Andalus lokacin da aka yi yaki wani kafiri ne da ya kashe musulmai da yawa ya fasa ya kan kowa ya kama yin bawan Allah ne ya ruga da gudu ya je mai sadiya ya faɗi ya haushi ya zaro takobi zai daka mai sai wannan kafirin sai tofa mai wa fuskan sayyidina Ali sayyidina Ali ya mai da yuka cikin kube kawai sai ya tashi ya wuce ya ce ah ban gane ba da ni na samu nasara akan kata ai da na aika ka can kuma ka samu nasara akai na kuma ka tashi yace fadan da nike da kai saboda Allah nike ina son kashe ka ne Allah ya bani lada yanzu miyon da ka tofa min ya bata min rai in na kashe ka haushin miyon da ka tofa min ne ban da lada saboda haka shi yasa na fasa sai ce a to dawo dawo wallahi addini ga su duk yanda aka yi shine gaskiya ya ake a shiga nan take ya musulunta ba ta riba ba amma inda ya yi bakar jahiliyyar nan ya ce yadda ya ma yadda aka yi mai sai ya rama ba ci riba ba rinin musulunci kenan fila andalus akwai wani uba da ke daji yana aiki wanda wani mutum ya kashe masa da ya ruga ana bin sa a kamo shi ya hau katanga ya fada gonan mutumin ya cimma mutumin ya ce baba don Allah ba ni mafaka ana bi na a kashe ya ce shiga sai ya rufe shi ya sa shi a bukka mutane na ta faɗowa gona ana ba baka ga mana wani matashi bai ce ga ya sai ya ce tara ya wuce kuma alhaliya ne ya boye shi ya bar shi nan rufe sai da baban ya koma gida sai aka cimma ai ɗansa ne aka kashe kuma ɗan kenan mai fara guda amma duk da haka ya bayyo doki guda ya zo ya sallama mutumin ya fito da shi ya ce kai ka san kowa ka kashe ko ya ce wallahi ban sani ba ba ya ce ɗana kenan talenta shi ka kashe ya ce inna lillahi ya ce a'a ba sai ka faɗi ai alkawari ne zan baka kariya yanzu idan na kyale ka a gari za a kashe ka ga doki na hau kara gaba wannan ba ne sai musulunci ba wanda yanka kashe musu kare guda sai a kashe mutum arba'in saboda kare al'adan su cewa alala ya ji halan na ahadan alaina fa na jahala fauka jahalil jahilina kaidan larabawa kenan sayin bula kai shine alala ya ji halan na ahadan alaina fa na jahala fauka jahalil jahilina ku fa saurara tara wanda ya kuskure ya muna wauta domin in kai muna wauta in muka tashi ramawa sai mu yi linkin balinki irin huye da wautan da kai muna saboda ka doka ne laraba kafin kafin shiga musulunci amma da musulunci su sai kalyarin wannan gaba daya suka manta da shi shi sa sayyidina umar yake cewa kunna qauman azilla fa azana Allah bil islam amma am tabaina al izzata min ghairihi azalla Allah mun kasance da mutane kaskantacci walakantacci sai Allah ya daga darajar mu ta hanyar ba mu musulunci wallahi duk wanda ya sake musulunci ce zai bi girma da matsayi a wani abin da ba musulunci ba sai Allah ya kaskanta shi wa man ahsanu min Allah sibga wa ya Allah iya dini wa nahnu mu lahu abidin mu bayi ne gare shi shahin nan gaskiya ba zai karantu ba ina ga sai mu tsaya anan ko abin da muka faɗa daidai Allah kai muna muwafaka inda muka samu kurakurai ba su ce karanci ilimi Allah ka yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة